أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka barkanmu da sake haɗuwa a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke isan muku da sakonni a jerin gwanon muhadarori na musamman sakamakon wannan yanayi da muke ciki na wannan annoba da ta sauka a duniya muna fatan Allah madaukakin sarki ya ɗauke ta Allah madaukakin sarki ya ba waɗanda suka kamu da lafiya Allah kuma ya kare waɗanda ba su kamu ba Allah ya ɗauke wannan cuta ga baki dai a duniya bai ɗaya yau muna ranar litinin sha biyu ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau shida ga watan hudu miladiyya ashirin idan ba a manta ba wannan muhadarori ana batu ne a cikinsu a kan hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibu tabbas mun yi ittifaki ga baki ɗaya banjin akwai wani wanda ya saba akan cewa halin da muke ciki hali ne na musiba kuma wannan hali ya haifar da wasu yanayai daga cikin yanayen da ya haifar akwai zaman gida akwai hana haduwa majalisai na ilimi an rurrufe su makarantu an kukulle su masallaci a wasu kasashe an kulle su ga baki ɗaya har ma a ƙasar mu ba a salloli guda biyar ba a sallolin juma'a Allah madaukakin sarki ya yayi mana wannan musiba da muka shiga ciki a sakamakon haka in ba a manta ba muke gabatar da waɗannan muhadarori domin ƙara zaburar da mu da kuma nusantar da mu da kuma ilmantar da mu da kuma dora mu akan hanya kan ya za mu yi mu ci gajiyar wannan dama da muka samu ta lokaci ta zaman gida wani ya daɗe bai zama da iyalansa to wace gajiya iyalansa za su samu daga gare shi wani ya daɗe ƙwa'ani ba su gaisa da ƙwa'ani ba akan ɗauki lokaci ka samu musulmi ya ɗau lokaci mai tsawo bai yi tilawa alkur'ani ya bude alkur'ani ba iyazu billah to yanzu ya dan uwa wace dama ce ka sama gatan wani ya dade bi salatu buha ba saboda yanayin aikin sa to yanzu yana gida da makamantan irin waɗannan dalilan Allah madaukakin saki ya taimake mu muna gabar da ke batu akan sabubban da suke jawo mutane su wasa da lokutan su su ki cin gajiyar lokutan su su ƙi yin amfani da lokutansu yadda ya kamata mun faɗi sabubba guda uku duka sababi na farko shine dogon buri da jinkirta aiki da kuma nisantar da mutuwa na biyu a cikin waɗannan sabubba guda uku shine ta'adilun raha gaggauto da hutu alhali gidan duniya ba gidan hutu ba ne ɗan uwa sababi na uku adamu ta adamu alhadafi min alhaya aw fil haya rashin manufa a rayuwa to muna batu akan wannan rashin manufa a rayuwar sai lokaci ya mana majalisi na tara yau kuma gashi Allah madaukakin sarki ya hada mu a majalisi na goma Allah madaukakin sarki ya tambaye taimake mu آه الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام رحمة الله عليه ينا فدا أشكل لتابن بداية الهداية ينا شيوا ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة يا قي مسلمين بايا كماتا بايا هلستا بيتن شنتبا أشي لكتن قصد سكسن شي مهملة سوزما قوي عن آلي سكرازي بي ba ka da tsari ba ka da abin da kake a cikin waɗannan lokutan naka fa tashgalu fi kulli waqtin bima ittafaqa kayfa ittafaqa har ya zama kai kawai lokacinka kawai duk abin da ya zo maka a lokacin ya dace ka kawai shi kenan kawai ya dace da ya faɗo kawai sai ka ce bari ka aiwatar da shi wannan rashin manufa ne a rayuwa bal yanbaghi an tuhasiba nafsaka malam al-ghazali rahmatullahi alaihi yace ya wajaba ka yi kanka hisabi wato ka rika kididdige lokutanka ka rika tambayar kanka jiya me nayi shekaran jiya me nayi waccan shekaran jiya me nayi yau me ya kamata in yi tun daga asuba ta har zuwa dare na sannan in Allah ya kaddara ina cikin waɗanda za su kai gobe menene ya kamata in yi wa turattiba awradaka fi laylika wa naharik mana al-ghazali rahmatullahi alaihi yace ya wajaba ga mai hankali musulmi ya zama ya jiranta ya tsara lokutansa a wajen ibadarsa fi laylika wa naharik a daren mutum da yininsa ya zama mutum gabaki daya tun daga tashiwarsa da asuba in sai da asuba ya tashi in kafin asuba ne to har zuwa wani daren me ya kamata ya aikata ya zama yana da shi a cikin kwakwalwarsa yana da jadwalinsa da ya tsara in ma jadwalin bai zama a rubuce a cikin littafi ba ko a takarda to ya zama yana da wannan jadwalin a cikin kwakwalwar shi har ya bar wani sakon nasa ko wani mintinsa balle awa balle yini balle mako dan uwa balle wata a ce ka zauna ga kanan baka da tsari baka da manufa baka da tunanin me ya kamata ka gabatar wa tu'ayyana li kulli waqtin shughlan la tata'addahu sannan ya ce wajibi ne mutum ya ayyana ma kansa a kowane lokaci wani aiki da ya iyakance ma kansa zai yi la ta ta'addahu ya kai dan uwa ba za ka tsallake wannan abin da ka tsara ma kanka ba haka ake bukata wannan ita ce manufa a rayuwa wannan shine tsarin masu manufa a rayuwa wala tu'siru fihi siwahu sannan ko ba za ka zama ka fifita wani abin da ka sa za ka yi a wannan lokacin ba sai dai idan wannan abin ya zama ɗari'i ne wato abu ne da ya bujiro maka na tilas ba yadda ka iya misali ka tsara a lokaci kaza za ka aiwatar da wani aiki sai kuma wani abu ya jiro bujiro maka kamar na abin da na iyaye ko wani abin da ya shafi iyalanka rashin lafiyarsu ko makamancin haka to waɗannan dama an san su su ba su da makawa za su afku a rayuwar mutum kuma ɗan adam dama yana da tunanin za su iya zuwa amma in ba haka ba haka nan mutum ya zauna kawai ya rika bari kwanaki su zama su za ta rika juya shi ba shi zai rika juya kwanaki ba ya kamata mai wayo mai hankali ya zama shi yake juya kwanakinsa ba kwanakinsa suke juya shi ba me muke nufi da juya kwanaki shine wannan batun da ake cewa mutum ya zama yana da manufa yana da tsari da yake tafiya a kansa kullum har ya kauce ma wannan amma mutumin da zai bar cewa kwanaki su zama lokuta su zama su suke juya shi to shine mutumin da ya kyala kai sai abin da ya fado mishi sannan zai in ka tambaye shi yau me ya kam me za ka yi yace to shi bai da wani tsarin da zai wannan ba manufa bace wannan ba tsari bane na mutum musulmi fa bizalika tazharu barakatul awqati da wannan ne albarkar lokaci take bayyana idan ya zama mutum yana da tsari ya jeranta komai to wannan shine lokacin suke da albarka amma idza tarakta nafsaka sudan muhmala amma idan ya kasance kai musulmi ka saki kanka ka bar lokacinka yana tafiya sudan karazibe muhmalan ba tsari ihmalal baha'im irin rashin tsari da sakaci da zaman karazibe irin na dabbobi لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت baka zaman kana sane da cewa menene ya kamata ka shagalta da shi ba wato ka aiwatar da shi a kowane lokaci fayan qadi aksaru awqatika da'ian to mafi yawancin lokacin ka zai tafi a banza ya tozarta saboda baka da tsari baka da manufa wa awqatu umrika wa umruka wa awqatu umrika sannan kuma haka nan lokutan rayuwarka su ma za su tafi a banza wa umruka ra'su malika wa alayhi tijaratuka al-imam al-ghazali ya bamu wata ka'ida yace wa umruka ra'su malika rayuwarka ita ce jalanka ita ce uwar kudinka wa alaihi tijaratuka kuma a nan ne kasuwancin ka yake a ciki ne wa bihi wusuluka ila na'imi daril abadi kuma da wannan ne lokacin naka da rayuwar taka za ka kai zuwa ga ni'ima ta gidan tabbata fi jiwarin lahi ta'ala ka je kai makwabtaka da Allah maɗaukacin sarki fa kullu nafasin min anfasik dukkan wani numfashi daga cikin numfarfashi da kake yi jawharatul la qimata laha iz la badla lahu fa idza fata fala auda lahu wannan numfashin naka zai zama zai da kima domin idan ka bari numfashinka ya tafi a banza ba kai wani abu a cikinsa ba to ka sani fala auda lahu ba zai dawo ba din numfashinka da kai ya tafi to ba zai dawo ba kamar yadda aka ba mu ka'ida daga cikin hafa'isul waqt daga cikin siffofi na musamman da lokaci yake banta da su annama fata minhu wanqada la ya'udu wa la yu'awwad da abin da ya kubuce ma mutum ya wuce na lokacinsa to ba zai dawo ba kuma ba za a bashi wani makafinsa ba in ya tafi ya tafi kina in ya tafi ya tafi ke fala takun khalfum qal maghrurin kakka zama kaman wawaye waɗanda suka zama budaddu alladhina yafrahuna kullu yawmin bi ziyadati amwalihim wanda su kullum farin cikin su shine kudin su duke su na karuwa amma ma'a nuqsani amarihim rayuwarsu kuma tana raguwa rayuwarsu tana raguwa ba su wani aikin alkhairi a cikin rayuwarsu ba su dai tunaninsu shine ai dukiyarsu ta kawo kawai abinda suke da shi a shiyas suna karuwa shagungunansu in shaguna suke da su suna ganin shagungunan na ƙara cika in an yi lissafi suna ganin ribar da suke da ita tana karuwa amma ko ba su da komai a wajen Allah ta'ala wal iyazu billah fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrin yanqusu wani alkhairi ne a cikin dukiya rayuwar da take raguwa dukiya na karuwa dukiya na karuwa amma rayuwa na raguwa to me alkhairin wannan kuma wannan rayuwar babu aikin alkhairi da ake a cikin ta a'a inda ana yin aikin alkhairi a cikin wannan rayuwar kuma dukiyar tana karuwa to shikenan rayuwar ta zama umrun mubarakun ta zama rayuwa mai albarka ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح al'imamu al-ghazali ce kada ka sake kai farin ciki a rayuwarka idan ba iliminka mai amfani da kuma kyakkyawan aikinka ke karuwa ba don dukiya ta karu wannan jarabawa ce domin allah madaukakin sarki ka'ida ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib wa la yu'ti ad-din illa liman yuhib Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so ya ba ƙarunu duniya ya ba shi dukiya mai yawa ya ba annabi suleiman dukiya ya ba shi ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba babansa annabi dawud dukiya da ƙarunu lalatacce suleiman mutumin kirki annabin allah bawa salihi wannan ke shaida akan cewa lallai duniya allah na ba da ita liman yuhibbu wa liman la yuhibbu da wanda Allah ke son shi da wanda Allah baya son shi yana ba su duniya domin me domin ya gwada su amma wala yu'ti dina illa liman yuhib Allah bai ba da addini sai ga wanda yake so duk wanda kaga Allah ya zabe shi ya ba shi addini ya zama mai kula da addinin Allah tunaninsa shine addinin Allah to wannan yana cikin zababban Allah kuma alama ce ta soyayyar Allah amma wanda ba haka ba to jarabawa ce ake masa Allah shi kyauta فإنهما رفيقاك domin da ilimi mai amfani da aiki na gari su ne abokanan tafiyarka ya sahabanika fil qabri haythu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka ilimi mai amfani dan uwa da aiki na gari da kai da ilimin mai amfanin to su ne za su zama saraka ka zuwa ga kabarinka su ne za su raka ka zuwa ga kabarinka amma kuma su shiga su zauna tare da kai yasa sai a maka tambaya man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi usila ilayka in ka iya amsawa kaga ilimi ya zama mai amfani kenan kuma wannan na shaida cewa kayi aikin alkhairi a duniya amma daidai lokacin da ya tahallafu anka ahluk iyalanka ba za su shiga kabari tare da kai ba da ɗanka wanda ka fi so a lokacin da ka mutu za a zo a ce to a sa shi a kabari tare da kai wallahi shi sai ya gudu in ba a yi wasa ba sai ya balla kafar shi ba saboda gudu ne tsira ya san wannan wajen ba wajen zaman shi bane a yanzu kai ko kai ne ya waje ba yanzu ba kamatan abin da kake ciki ba ahluk matarka wadda ka fi so ita ma haka wa maluk dukiyarka in a motarka aka ɗauke ka aka kai ka to za a dawo da mota hatta ga zani wanda aka lullube ka a matsayin ka na gawa to wannan zanin dawowa da shi za a yi ba za a sa shi a cikin kabari wannan farin zawatin da aka sa maka aka lullube ka aka ɗaɗɗaure ka da shi aka tattamce ka kamar yadda ake tamta goro haka shine aibin da za a kai ka da shi wa waladuka ƴaƴanka ma wa asdiqa'uka haka abokananka abokananka wasu ma ba za su iya zuwa kabari ba akwai wanda ba za su iya zuwa kabari ba irin mutane ƴan gayu da ƴan boko wanda addini bai dame ba su iya zuwa makabarta na haifan min da damuwa na haifan min da damuwa ba zai je kabari akwai mutanen da ni na san su ba su iya zuwa makabarta kwata-kwata ba su san makabarta ba za su iya zuwa makabarta ba ba su san a musu batun mutuwa in kana son kai rigima da su to ka faɗa musu mutuwa da ka faɗa musu mutuwa to shi kenan kun ɓata ana magana ci gaba kana magana wani abu kuma sunan mutuwan ma ba zai faɗi bai wani abu ne eh wani abu akan matar sarki ba da da ido da ta gani to wannan shine bayanin da al-Imam al-Ghazali rahmatullahi alaihi Abu Hamid yi a cikin littafin sa Bidayatul Hidayah a inda yake bayani akan cewa musulmi ana tsammanin sai ya kasance mai kula da lokaci zama yana da kula da lokaci akwai wata kasida a cikinta muke cewa tawace ina cewa hajjid li aishika gardahu kai tus'ada la aisha yanfa'u duna ghardin mus'idi hafiz ala al-awqati la tal'ab biha i'mal li dunya aw li ukhra tumjadi la khayra fi shabin ya'ishu sabahlalan يعفو ويعمه كالبريد الشارد رتب قوت العيش كي تحظى بها لا تحملا تشغيل يوم أو غد الوقت أنفس ما حباك إلى هنا يمضي ويفنى كالوميض العجرد ومضيه مثل اللحاذ تسرعا ما فات لا عود له كالأقسد ماضيه معهود وحاضره شهد وغدا فمأمول بعيش أنكد لا تتركا فرصا تجيء وتغبر لا سيما في ذا الوباء الأسود خزر التجول في البلاد تحصنا حافظ على زمن الفراغ الأرغب لا تهلكا وقتا بتلفاز كذا شاشات محمول خبيث مفسد أعمارنا معدودة آجالنا ستون أو سبعون لا كالزائد أرسم لنفسك برمجا كي تنجح فالوقت يقطأ كالحسام الأجرد إنا شوى حدد لعيشك غرضه a iyakance ma rayuwarka manufarta rayuwarka ka samun mata da manufa ta iyakance manufarka wai me yasa kake rayuwar nan ina kake son kuma ka kai da musulmi ya zama yana da wannan menene yake son ya kai zuwa gare shi shine abin da ake ce ma manufa kai tu sa'ada domin ka zama sa'idi wani ne sa'id sa'id shine wanda ya samu rabon lahira wanda ya zama ya samu sa'ada ita kuma sa'ada to ba a ƴaƴa take ba yan uwa sa'ada ba a dukiya take ba sa'ada ba a mulki take ba a sa'ada tana tabbata ne bi ilmin nafi'in wa amalin salih kamar yadda aka ambata mana ana samun babban rabo ne mutum ya zama ya rayuwar duniya mai daɗi da ilimi mai amfani da kuma dukiya wacce da kai da da aiki na gari in mutum ya zama wannan to sai ya zama sa'idi sai ya zama sa'idi fa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a Allah ata'an ghayra majzuf haka Allah madaukakin sarki ya faɗi waɗanda suka samu rabo to aljanna ce makomarsu ma damar sama da ƙasa suna nan rabo ne daga ubangiji ghaira majzuf wanda ba zai yanke ba kaga sarmadi kenan to shine sa'ada la aisha yanfa'u duna ghadin mus'idi ba rayuwar da take da amfani duna gardin mus'idi idan mutum bai da wata manufa a rayuwa wacce za ta rika daga shi idan mutum bai da manufar da za ta daga shi a rayuwa kuma a kanta yake rayuwa to rayuwar shi ba ta da amfani la faqqa bayan la faqqa baina hayatihi wa hayati al-baha'im ba bambanci tsakaninsa da rayuwar dabbobi rayuwarsa da rayuwar dabbobi kamar yadda Imam al-Ghazali ya faɗa mana kamar yadda muka ji ba da dadewa ba cewa kada mutum ya kasance ya bar kansa sunan muhammalan ihmalal baha'in kan mutum ya saki kansa karazibi bi da tsari bi da manufa ba yi da abin da yake son ya kai zuwa gare shi kamar irin yadda dabbobi suke rayuwa ana nan ana nan kawai su ci su sha shi ce wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'amu wan naru maswal lahu haka Allah madaukakin sarki ya kamanta kafirai da dabbobi dabbobin ma na gida kawai misalinsu shine ya tamatta'una kawai su dai su ji daɗin rayuwar duniya kawai wa ya'kulun su rika cin abinci kama ta'kulul an'am kaman yadda dabbobi suke cin abinci wallahu maswallahu kuma su ita ce wuta suna faɗi a cikin karin magana na larabci mai hikima suna cewa al-ahmaq ya ya'ishu li ya'kul والعاقل يأكل ليعيش تشي وي واوا كداه ميسا كريسا هوه شينا رايوان قوي دنيش همه فرجه وبطنه قوي تناننسا يتشي كيدا كما يدوان شما wani mawaki wanda bai san Allah ba yake cewa innamad duniya طعام ونساء ومدام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام ودنيا أبو أكج أبا بي أكل كوي طعام أتش أتش أتش كوي ونساء سنن أسادد ماتا أبيا بكاتا تشعوى ومدام سنن أي شاي شاي فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام dan ka rasa waɗannan ababen uku a duniya to ka ce ma duniya ma su tafi sai suka ce shi kuma wal aqilu ya'kulu li ya'ish shi kuma mai hankali wai yana ci ne dan ya rayu wancan ya'ishu li ya'kul wannan kuma ya'kulu li ya'ish shine al-allamatu al-qaradawi hafizahullah sai yake cewa wannan fa kaifa al-mu'min wancan aqil aka ce to ina mummuni sai ya ce walmumin ya ishu ya akulu kaili ya isha wa ya abu da rabbahu لأن العيش في ذاته ليس غاية غايوا غايوا با با با من با من فا بچي كل كرايو سي يزو بيهودي كده تنانين شو قوي يرايو ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ذاك سامي سنبقوا قد أين رايوا آه abinda ake bukata shine mai imani yana rayuwa yana ci ne don ya rayu kai ya mutu idan kuma ya rayu to ya bauta ma ubangijinsa subhanahu wata'ala domin an halicce shi ne domin ya bauta huwa abdun shi bawa ne shine sai muka ce a baiti na biyu hafiz ala al-awqati la tal'ab biha ka tsara lokutan ka kai wasa da su i'mal liduniya aw li ukhra tunjadi kai aiki dan duniya ka da kuma lahira ka wannan audin ba a babin ta take ba dalili ne na waka yasa aka sa amma wani ba zabi ake badawa ba i'mal liduniya aw li ukhra tunjadi kai aiki dan duniya ka da lahira ka tunjadi to da haka ne zaka zama babban mutum za a sa ka ka zama madaukaki amma idan ba ka yi shi ce la khaira fi shabin ya inshu sabahlalan babu alkhairi ga mutumin da matashi ya zauna yana rayuwa bai da manufa la huwa fi amali duniyan duniya wala fi amali akhirati ba za ka same shi aikin duniya ba za ka same shi aikin lahira ba sai shirme sai bata lokaci ya'fu yana banna wa ya'mahu ya rikice kwata kwakwalwarsa kalba'ir sharidi kamar raƙumin da ya zama batacce bataccen raƙumi bai san bai san gidansu ba rattibu qutal aishi kai tahzabiha ka tsara lokutan ka na rayuwa domin ka rabauta da ababen da ke ciki kai aiki mai kyau la tuhmilan tashghila yawmin aw ghadi kakka take kai sakaci a game da ba yau ɗinka aiki ko gobanka yau ka zama kana da tsarin me kake yi gobe ma ka kasance kana da tsarin me za ka yi alwaqtu anfasu ma habaka ilahuna alwaqtu lokaci anfasu ma habaka ilahuna shine mafi tsadar abin da ubangiji ya maka kyautarsa yamdi wa yafna kal wamidil ajradi yana zuwa ya shude ya tafi kalwamidhi al'ajradi kaman yadda ka san walqiya wacce ta kasance mai tsananin zuwa wa mudhihi mithlu al-lihaz tasarru'an kai ba ma walqiya ba yadda yake shudewa yadda ka san kyaftawar ido haka lokaci yake wucewa tasarru'an cikin sauri ma fata la'audun lahu kal aqsadi duk abin da ya wuce a cikin sa to ba zai dawo ba sai ka zama kaman kai kafi kowa a tara ke madihi ma'hudun wa hadiruhu shuhid madihi lokacin sa lokaci da ya riga ya wuce to an riga an ganshi wa hadiruhu shuhid sannan kuma wanda ake ciki yanzu gashi ana ganin sa wa gadan shi kuma gobe ita kuma gobe fa ma'mulun bi aishin an kadi kana fata amma kuma cikin rayuwa wacce take ta kunci لا تتركن فرصا تجيء وتغبور ككبر دام مكن كسرك أوشيوا سنا شوديوا لا سيما في ذا الوباء الأسود مسمى ما أتكن وانا أنه بدأ أكتك بقى أيوكو غيري كتجاجي اللوقة كياقي نموا وزير التجول في البلاد تحصنا gashi dai an hana zirga-zirga a gari saboda a tsare lafiyar mutane ka cuta ta zama ta yadu a tsakaninsu to kai hafiz ala zamanin sarari al'arghari ka tsara lokacinka wanda yanzu shine lokacin da ya fi maka daɗi na kai bautar Allah ka tsaya kai tsari kai abubuwa masu kyau la tuhlikan waqtan bi tilfazin ka kashe lokacinka kawai wajen kallace kallacen talabijin kaza shashatu mahmulin khabithin mufsidi ko kuma kawai kai ta bata lokutan ka kana kallon sikirin na na wayar ka ta hannu wanda wayar hannu kowa ya san khabith abu ne wanda akwai banna ne akwai lalata da yawa a ciki kuma mufsidi abu ne mai lalata mutum a'maruna ma'dudatun rayuwar mu gabaki da an kirga ta ajaluna sittuna aw sab'una la kazza'id sannan lokacin da aka bamu a rayuwa mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an bamu lokaci ne shekara 60 ko 70 da kaɗan ne ake samun waɗanda ake ƙara musu saboda ka usum li nafsika barmajan kaitan haja ka yi ƙoƙari ka tsara ma kanka wani tsari domin ka ci nasara fal waqtu yaqta'u kal husamil ajradi ka sani wallahi lokaci yana yanke mutum ya tille masa kai kamar yadda takobi tsirara ake tilla kai da shi wannan ita ce ka'ida abin da ya kamata a ce mu kula da shi ke kuma wannan shi ne ya kai mu ƙarshen maudu'i na biyu wato mahimmancin lokaci a rayuwar musulmi shi kuma zai ba mu dama da izinin Allah mu shiga maudu'i na uku wanda shi ne kaifiyatu dinamil auqati fi halatin nawajib yadda ya kamata a ci gajiyar lokaci a irin wannan yanayin namu da muke ciki an hana fita ba a zuwa kasuwanni ba a zuwa ofisoshi ba a zuwa makarantu ba a fita ba a komai dai ana zaune a gida to ya ya kamata mu tsara lokacinmu domin cin gajiyar wannan dama ta lokaci mai tsawa tsawo da muke da shi kusan kana iya cewa yanzu awa 24 din na mutum awa ashirin da hudu din na mutum ɗan kasuwan da da ƙila tsakanin shi a gida akwai ɗan kasuwan da za ka samu wani tun safe yake fita bakwai ba zai dawo gida ba wani sai bakwai wani ba zai dawo gida ba sai tara wani ba zai dawo gida ba sai goma to yanzu ga shi a zaune a gida ta tar awanni ashirin da hudu yana zaune a cikin gidansa dan uwa wajibi ne kai kanka faɗa ka zama kana da tsarin yadda za ka ci gajiyar wannan lokacin kai ya tafi a banza shi yasa a ƙarƙashin wannan maudu'i akwai gaɓoɓi akwai rassa abu na farko mahimmancin cin gajiyar lokuta da damammaki a irin wannan yanayin da muke ciki abu na biyu wasu misalai na halayen magabata waɗanda suka kasance ga musiba ta sauka a gare su amma kuma ba su sakaci sun ban lokacinsu ya tafi a banza ba sai suka cin gajiyar lokacinsu na uku tsari wanda muke ba da shawara mu yi ƙoƙarin aiwatar da shi a rayuwarmu domin cin gajiyar wannan damar da muke da ita a yau ko a cikin wannan yanayi da muke ciki wannan su ne maudu'an da insha Allahu ta'ala za mu tattauna ko kuma rassan wannan maudu'i na kaifiyya tuktina mil auqati fi halatin nawazi yadda ya kamata a ci gajiyar lokuta a irin wannan yanayin da muka tsinci kanmu a ciki yan uwa masu albarka kai tsaye za mu shiga gaba ta farko mahimmancin cin gajiyar lokaci a irin waɗannan yanayin da muke ciki lallai duk mutumin da ya san tsadar lokacinsa kuma ya fahimci yadda lokaci yake guduwa da sauri to ba za ka same shi yana sakaci a game da cin gajiyar dama ta lokaci da ya sama ba kuma ba za ka same shi yana wasa da lokacinsa ba baya cin gajiyar yanayin da ya tsinci kansa a ciki ya sani a lokacin da duk wata dama ta kubuce masa to abin da ake bukata ita ce shine ya juyar da wannan abin da ya rasa din ya kawo wani mun buga misali in an baka lemun tsami lemun tsami dai bai da daɗi a baki to karka ce bari in wurgar da shi to irin rayuwar da muke ciki kamar rayuwa ce an ba mu lemun tsami kamar lemun tsami muke ciki yanzu to aka baka lemun tsamin nan matse shi in ka matse shi ko suga ka zuba masa kawai sai ka ji ya canza sai ka sha shi cikin jin daɗi to haka ake madaman maki idan ka tsanci maciji ko wani ya aiko maka da maciji kashe shi ka feɗe shi shi kenan fatarsa tana da kyau idan aka yi takalmi ko in aka yi jaka sai ka yi jaka da shi wato duk lokacin da ka tsinci kanka a wani yanayi mara daɗi to abin da ake ƙoƙari ake fata shine ƙoƙari ka ci gajiyar wannan damar da kake ciki al'allamatu abdulaziz bin abdullahi bin baz rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin malaman wannan zamani malamai da ake musu shaida da cewa mutanen Allah muna fatan wannan shaidar ta bi shi a wajen Allah maɗaukacin sarki kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Saudi Arabia wanda ya taɓa zama ƙarshe a ƙarshen rayuwarsa shine shugaban malamai masu ba da fatawa na ƙasar Saudi Arabia wato hay'atu kibarin ulama kuma shine shugaban lajina wato kwamiti na dindindin na ba da fatawa wato allajnatu da'ima lil ifta wannan babban malami lokacin yana matashinsa sun taɓa fitowa daga ƙauyensu za su zo garin riyadh sai ruwan sama ya keci sai suka shiga bukkar wata dattijuwa ta kuta hasa wutar ta tana jin ɗini suka roƙe ta da Allah tun daga ruwa za su ɗan fake a bukkar ta ba su dama suka zauna suna zama a shir abdullahi bin baz ya ce to maza mu zama fito da littafin ba su bar wannan wurin ba sai da suka sauke wani littafi kwara ɗaya kafin a gama ruwan sama kuma suka fitar da fa'idoji da suke ciki da shi da 'yan uwansa waɗanda suke tare da shi almajirai ko kuma ɗaliban ilimi to haka ake buƙatar ɗan uwa ka zama duk lokacin da ka tsinci kanka a wata dama to yi ƙoƙari ka ci gajiyar wannan dama kar ka bari ta wuce idan a daidai lokacin da aka kulle mu a gida ba ma fita to mu yi ƙoƙari mu mai da wannan gidan namu ya zama makaranta ‘ya'yanmu ne muka tsara musu na su zauna su yi karatu mai kyau wasu gab ake da jarabawa a wannan yanayin da muke ciki akwai jarabawa ta ƙasa da take jarabawa ta abin nan afirka ta yamma wadda take ta karo har an sa mata lokaci ɗaliban da suke aji shida ko aji uku babban sakandare suna wannan yanayin to ya aka yi tun da yanzu ba a zuwa makaranta to ya za su ci gajiyar wannan lokacin nasu wani tsari iyaye suka musu a cikin gida domin yanzu mallakar su na hannunsu ya suka tsara musu nasi akwai ɗalibai waɗanda suke fuskantar jarabawa ta ƙaramar sakandare musamman a jihar nan tamu ta kaduna wato jsce jarabawa ƙaramar sakandare su ma yanzu suna gida to a yi ƙoƙari a mai da gidan nan ya zama makaranta ɗaliban da suke hadda alƙur'ani to ba zama za su yi ba su mai da gidan nan ya zama makara'a ya zama wani wata tsangaya da za a rika sauta alƙur'ani ana bi ana bi haddan nan ana bincikarta ana jin ya take haka dukkan wani ɗalibin ilimi dama ce ta ya zauna ya ɗauki littafan da ya daɗe bai karanta ba ya sassauke su abubuwan da bai fahimta ba da ya ƙara matsa ma kansa domin ya fahimta kafin a fita wannan yanayin da izinin Allah sai mutum ya ga ya samu wani gwargwado mai girma na ilimi wanda dacen bai taɓa samun sa ba sannan a yi ƙoƙari a mai da gidaje da ake zaune a cikin su zama masallaci zama wajen ibada a raya gidaje da ibada na fulfulin nan da da manzo Allah sama ya ce a rika yin sa a gida a rika yi wuraren da an hana su hatta salloli guda biyar ba su samun su fita su yi a masallatai to su ma su ci gajiyar wannan damar su ɗauki gidajen su su kasance wajen sallah yi ƙoƙari miji da mata su rika yin sallah shin ya dan uwa ka san ma yadda za ka yi sallah da matarka a matsayin kai ne limaminta ƴaƴanka mazansu da matansu ya zama kun ɗauki wani ɓangare a cikin gida da za ku riƙa yin sallolinku guda biyar a inda ba a samu a yi salloli guda biyar wannan yana da tasiri matuƙa a mai da gidaje su zama masallatai a mai da gidaje su kasance wajen motsa jiki mai da domin zaman da ake yanzu kuma wasu musamman waɗanda suke da wadata in ba a yi sa'a ba sai jininsu kuma ya hau kwalastar ya shiga jikinsu musamman waɗanda suke da ƙiba to ana jin musu tsoro to su mai da gidajensu su kasance wajajen motsa jiki a rika motsa jiki a cikin gida akwai nau'ukan motsa jiki wanda insha Allahu ta'ala za mu yi batu akan wannan da kuma mahangar musulunci aslan a game da motsa jiki saboda haka akwai abubuwan da musulmi ya kamata ya kalla waɗanda su ne za su ingiza shi su masa ƙaimi ya zama ya rika cin gajiyar lokacinsa abu na farko zikiru anna umrahu qasir mutuna a wannan rayuwar da nake ciki cewa rayuwar mu ba ta da tsawo wa anna al'amal kathirun kuma aikin da ke kanmu yana da yawa so da kada mu bar lokacin mu ya tafi haka nan kamar yadda ɗaya daga cikin marubuta yake cewa alwajibat aktsaru min alawqat ababan da aka dora mana sun fi lokutan mu yawa kaman ya kalli faɗin Allah maɗaukacin sarki kalla lamma ya ƙazi ma amara kalla a'aha lamma har yanzu ya ƙazi insanu ma amarahu rabbuhu kenan har yanzu ɗan adam bai biya bai aiwatar bai aikata abinda ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya umarce shi yayi ba saboda ka ya kai dan uwa ka sa wannan a cikin kwakwalwa ka rika tunowa ko da yaushe wannan yana daga cikin abin da zai taimaka maka wannan damar da aka samu ta zaman gida to ba za a bata tafi a banza ba ce ka yi karance karance ka seta gidanka dama wani ya daɗe bai fiye da iyalan shi to ka zauna da iyalanka su ji daga gare ka ka ji daga gare su wasu matsaloli da kuke da su ku yi ƙoƙarin warware su a cikin wannan yanayin da ake ciki abu na biyu da ke ingiza mutum ya zama ya fahimci mahimmancin cin gajiyar lokaci a irin wannan damar tazakkuru annahu muhasabun ala umrihi fi ma aflah mutum ya rika tuno cewa rayuwar shi gabaki ɗayanta sai an masa hisabi a kanta to wanda za a masa hisabi akan rayuwarsa ya kamata ya bai da waɗannan awannin da ake zaman gida su zama na ƙwado su zama na lujo su zama na karta a cewa ana nunowa a talabijin ana sawa a social media ga wani katoto nan ya zauna wai yana acarci musulmi namiji katoto wai ya zauna yana acarci kuma har da wani sawa a social media acarcen nan ma dama da mata shi yake yi domin ba ta lallashi a cikin zuciyarta da kuma husnul mu'ashara wato nuna mata kyakkyawar mu'amala ba shi kaɗai ya ware wani miƙe ƙafafuwansa kamar ɗan kaciya ana ta yawo da shi ana sa shi abin takaici a social media da ake sa jiya jiyan nan sai gashi ina gani an sa shi a cikin newsline shiri wanda yake shahararre a gidan babban talabijin na ƙasa na mai NTA wanda ake turo shi daga Lagos jiya jiyan nan ranar Lahadi biyar ga watan hudu a Farilun nan da muke ciki suka sa shi to mutum ya rika tuno wannan zai taimaka masa ya zama ya ci gajiyar lokacinsa na uku an yaj'ala nasba ainihi tilka al-khasa'is lil waqt allati marra dhikruha ya sanya a gaba ga idansa waɗannan siffofin na lokaci da muka ambace su guda biyar mutum ya rika kawo su a cikin idansa yana kallon su yanzu lokaci na fi shine mafi tsada abin da na mallaka lalle lokaci fana da saurin wucewa lalle duk abin da na mallaka lalle duk abin da ya shuɗe na lokacin nan nawa zai tafi kuma ba za a musanja min wani ba kuma ba zai dawo ba lalle kam shi lokacin nan nawa akwai wanda ya shuɗe ya zama mun mai wa'azi ga wanda kuma nake ciki abokin hirana ne ya kamata in ci gajiyar fa'idodinsa akwai kuma wanda zai zo min nan gaba shi kuma alkawari yake min zan zo zan zo ko ya mun gargadi ko kuma ya mun bishara ya kamata mutum ya tuno waɗannan ya rika sa su a cikin kwakwalwar shi suna cin kwakwalwar shi yana tuno su wannan zai ingiza mutum ya karfafe shi ya tura shi zuwa ga cin gajiyar wannan damar da ake da ita ta lokaci mai tsawo awanni ga su nan barkatai ana zaune a gida abin takaici idan ka fito a unguwannin da babu dokar da tsauri a wannan jiha ta mu ta Kaduna abin takeici za ga mutane nan sun zo sun zazzauna a jikin a jikin bangwaye kaman kadangaru suna neman ina inuwa take babu abin da suke illa firace firace da faɗin abin da ba haka yake ba kila da kuma abin da hakan yake amma kuma bai da amfani an ambace shi domin ba abin da zai fa'idanta ba zai la yashfi bal yujirul qulub ba zai warkar da matsala ba sai dai ma ya ƙara sa zuciyar ta farfasa yan waɗannan yan uwa ya kamata mu kan mu faɗa mu nemi abin da za mu yi a daidai wannan lokaci na hudu qira'atu wa dirasatu siyar salihin alladhina istaghallu al-awqati alladhina istaghallu al-awqata fi jami' al-ahwali yusran wa usran sihhatan wa suqman rakha'an wa shiddatan karanta tarihi na magabata mutanen kirki ya aka suka ci gajiyar lokutansu ba su bambanta yanayinsu na lokuta ba yusran ku suna cikin tsarari suna cikin wadata da jin daɗi wa usran ku suna cikin kunshin rayuwa wa sihatan ku suna ci suna da lafiya wa sukman ku ba su da lafiya raha'an ku suna cikin wadata wa shiddatin ku suna cikin tsanani duka ba su wasa da lokacinsu ba mutum ya ɗauko yana karantawa to wannan zai taimake shi shi ma ba zai wasa da lokacinsa ba kamar yadda muka taɓa faɗa a wasu daga cikin majalisai akwai malamanmu magabata waɗanda a gidan yara aka kulle su amma a gidan yaron suka rubuta littattafai da yawa kai hatta a wannan zamanin akwai malaman da aka ɗaure su wasu su a gidan yara suka yi hadda alkur'ani da can ba su da hadda akwai waɗanda koransu aka yi exile kamar al'imam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi an kore shi daga garin su bagdad aka kai shi can wani ƙauye a wannan lokacin shekarun shi tamanin da wani abu dama ba bai san ilmul qira'at ba wato ilimin salon karatun alqur'ani kala kala a wannan lokacin ya koyi alqira'at al-ashhur dukkanin qira'o'i guda goma waɗanda suke mutawatirai da ruwayoyin su guda ashirin a wannan lokacin al-imam ibn al-jawzi ya ci gajiyar damar sa ya koya kaga yayi mai ya ɗauki lemun tsami ya zuba mashi siga sai lemun tsami bai dame shi ba lemun tsami bai sa shi a bakinsa ya kashe mashi haƙori ba sannan kila in yana da ulcer ta masa da ulcer sai ya sa masa sukari da ya sa masa sukari shi kenan sai ya zama wani abin sha mai daɗi juice dama lemun tsami na da ƙanshi to haka sai ke mutum ya karanta tarihin irin waɗannan magabatan ya ga yadda suka ci gajiyar lokacinsu ko suna cikin wadata ko suna cikin tsanani ko suna cikin kunci ko suna cikin lafiya ko ba su da lafiya kai wasu daga cikinsu akwai waɗanda ba su da lafiya amma suka rika aiwatar da abuwa kamar yadda za mu ga misalan wasu akwai malami ko marubuci daga cikin marubuta na musulunci da aka yi su ibnu muqula ibnu muqula ba ina batu bane akan wasu matsaloli da yake da su a'a ibn mukula a matsayinsa na malami da ya ba da gudunmuwa ta ilimin hatsu wannan rubutu da muke yi yau to yana ɗaya daga cikin malamai da suka ba da gudunmuwa wajen samar da ƙa'idojinsu to ibn mukula rahmatullahi alaihi ya zama waziri a lokacin an ce waziri kamar personal secretary kenan na shugaban ƙasa shine waziri babba a lokacin to an ɗauke shi sai ya samu matsala da sarkin da ya ɗauke shi ya zama masa waziri ƙarshe ha aka masa hukunci aka ce a yanke masa hannu a yanke masa hannu ya koma aka yanke mashi hannu bayan an yanke mashi hannun dama ya koma da hagu yake rubutu ke rubutunsa ya fi kyau fiye da dama ibnu mukula al-imamu zahabi a cin sirwa alamin nubala ya ambaci tarihinsa ƙarshe aka sake cewa a yanke hannun hagu hannun hagu saboda ƙara munana masa sai koma da ƙafa yake rubutu da ƙafa yake rubutu ha Allah madaukakin sarki ya kaddara mutum shi to haka suke ba su yadda damar su wai an shiga wani yanayi mara daɗi shikenan su bashi ya tafi haka nan ba kamar yadda muke wal iyazu billah mu lafiya ma muna da lafiya alhamdulillah an dai samu mu zauna a waje ɗaya ne saboda tsare lafiyar tamu kuma kan mu yada cuta to da aka yi wannan mu kuma maimakon mu ci gajiyar wannan damar da muka samu mai amfani da lokacin mu sai muna barin shi yana tafiya a firace firace da musu da kuma abubuwan da ba su da amfani abu na ƙarshe da ke sa mutum ya ji muhimmancin ya kula da lokaci tahdidul hadafi fil hayati iradatan wa idaratan mutum ya kasance ya iyakance ma kansa manufarsa mecece manufar rayuwata me nake son in kai zuwa gare shi sannan kuma ya kasance yana da nufin haka sannan kuma ya zama yana da idara ya zama yana gudanar da manufar tasa idan mutum yana wannan to zai zama ba zai bar lokacinsa ya tafi a banza ba musamman wannan yanayin da muke ciki da yi kusan yau ina jin an yi kwanaki an yi kwanaki ana neman satuttuka da wannan dokar da aka kafa musamman a jihar kaduna to ya yan uwa masu albarka mu yi kokari mu ci gajiyar lokacinmu har zuwa lokacin da wannan damuwa da muke ciki za ta fara yi abu na biyu a ƙarƙashin wannan maudu'i na na tsari yadda ya kamata mutum ya ci gajiyar lokacinsa wasu misalai na magabata na kwarai waɗanda suka kasance a lokacin da musiba ta zo musu sai ya zama basu bar lokacinsu ya tafi a banza ba malami na farko ko shugaba ko jagora na farko da zamu buga misali da shi shine al-Imam Masruq ibn al-Ajda al-Imam Masruq ibn Ajda ibn al-Ajda'i wasu malamai suna ganin ma matsayin sa sahabi domin suna ganin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife shi ya kade bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu kuma malamai suka ce a matsayinsa tabi in kuma an ƙara masa matsayi sai a kai shi ya zama muhadrami muhadrami shine wanda ya rayu a zamanin mazan sama amma bai musulunta ba Allah bai azurta shi da musulunci ba sai bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya musulunta to shine masruq ibn al-ajdar wannan al-imamu masruq din al-imamu zahabi yana faɗi game da shi yace al-imamu al-qudwah shine malami jagora abun koyi al'anam wanda kuma yake fitacce kowa an faɗi masruq in dai kai ɗalibin ilimi ne to ya kamata ka san masruq ibn al-ajdari ana masa alkunya da abu aisha sannan ana nasabta shi da alwadi'i alhamdani alkufi waɗannan sunayen ƙabilunsa ne amma ba kufi ne kufa ta iraki wannan garin mai tsohon tarihi na ilimi garin da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zauna kuma ya rike shi a matsayin asimar daular islamiyya fi ahadi a matsayin babban birnin daular musulunci a zamaninsa al-imam al-khatib al-baghdadi yana faɗi a cikin littafin sa tarihu baghdad ko tarihu madinatu salam yace yuqalu innahu suriqa dalilin da yasa aka ce masa masruq saboda an taba sace shi ne huwa sagirun yana dan karami sun mawujida daga baya sai aka same shi wato aka gano shi fasummiya masruqan sai aka kira shi da satacci satacci wanda aka sace shine masruqai wa aslama abuhu al-ajda kuma baban shi al-ajda ya musulunta saboda haka baban shi al-ajda lahu suhba yana da sahabi sahabi ne a cikin malaman al-imam masruq akwai ubay ibn ka'ab ya lizumce shi akwai sagiduna umar ibn al-khattab akwai ummu ruman radiyallahu anha matar sayyidina ali kuma uwar na aisha a cikin malamansa a cikin sahabbai akwai mu'az ibn jabal a cikin malamansa akwai khabbab ibn al-arat a cikin malamansa akwai nana aisha in ya tashi zai riwaya daga gare ta sai ya mata wani irin kirari yace haddathatna as-siddiqatu bintu as-siddiq al-mubarra'atu min as-samawati as-sab'i yace siddiqi ya yar siddiqi ta ba mu hadisi wacce ita ce Allah ya saukar da barantar da ita daga sama sannan daga cikin malamansa kuma wani cikin malaman da ya lizumce su akwai ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn ummi abd akwai sayyiduna usman ibn affan radiyallahu anhu da wasu waɗannan duk malaman al-imam mas'ud ne daga cikin almajiransa kusan da almajiransa tabi'ai ne kuma manyan tabi'ai akwai al-imam sha'abi amir ibn sharahil a cikin almajiransa akwai ibrahim ibn yazid an-nakhai a cikin malamansa akwai abu almajiransa afwan akwai abu wa'il a cikin almajiransa akwai makhul shami akwai anas ibn sirin al-imam masruq ya rasu shekara ta 63 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu ji misalin yadda ya kasance a lokacin da kuma irin yanayin da muka shiga annoba kamar yadda al-imam ibn sa'ad ya ka a cin at-tabaqatul kubra a cin mujalladin sa na shida shafi na ɗari da arba'in da biyu zuwa shafi na ɗari da arba'in da uku za mu ji abin da ya rika yi a lokacin da annoba ta sauka da izinin Allah kuma almajirinsa Anas ibn Sirin shine riwaya daga gare shi ya ba da labari cewa ga yadda al'imam masruq ibn al'ajda'i rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu ya kasance yana yi a lokacin saukan musibu da izinin Allah za mu tsaya a nan mu sa aya sai Allah ya kai mu majalisi na gaba sai mu ji abin da al'imamu masruq ya kasance yana yi na cin gajiyar lokacinsa da damar da ya sama ta lokaci a lokacin da annoba ta sauka a zamaninsa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da da koyi da irin waɗannan magabata ya ƙara mana son su ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma ita lafiyar a gaba-gaba a wannan jiha tamu a keɓe sannan kuma da ƙasarmu ita ma a keɓe sannan kuma da duniya gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ya azurta mu da juriya da kuma kyautata mu Allah subhanahu wa ta'ala zato wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alaikum wa rahmatullah